أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله ذا تشي كراتم نياكو تتلفريدة فصل في الصبحة فصلين da zai magana akan carbi zai magana akan carbi saboda sharbi yana da tasiri yana da matsayi babba a cikin addinin musulunci shi yasa mutanen da suke so su rusa addinin musulunci suke ta faɗa akan sharbi wani lokacin su ce koyi da kiristoci ne wani lokacin su ce koyi da yahudawa ne haka dai magana ba kai ba gindi meye wayansu in aka ajiye carbi za a yi zikiri in aka bar daina amfani da carbi zikiri zai ragu to zai gaya maka cewa lalle lalle carbi yana da asali yake wa qad kana shaykuna yalazimu subhatan fa inna ittikazaha shi'arul a'immati wa qad kana shaykuna haqiqa shehin mu shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yulazimu subhatan yana lazimtar carbi mana kullun hannun shehu tijani akwai carbi fa inna tikazaha haƙiƙa riko da tarbi shi'arul ayyimati alama ce ta shugabanni sufaye shi'ar shine alama ko kace baji idan kaga dan makaranta akwai baji ko baju da ake lika masa jikin rigarsa wanda duk wanda ya ganshi ya san dan makaranta ne ga hoton makarantar ga sunanta to shi kuma carbi to alama ce na yan uwa shugabanni sufaye duk wanda ka gan shi da carbi yana ja to alama ne na cewa bawan Allah ne mai bautar Allah ne na gari eh wa fi musnad al-firdausi ja asr subhatin wa adani fi zaka sayyidi min hati wa adani fi zaka wa fi musnad al-firdausi ya zo a cikin musnad al-firdausi sunan littafi ne wa fi musnad al-firdausi ya zo a cikin wani littafi da ake kiransa musnad al-firdaus ja asal subahati asalin sharbi ya zo a ciki wa adana wa fi zaka sayudi bi min hati as-sayudi imamu sayudi jalaluddin suyudi wa adana ba ya tsawaita bayani fi zaka a cikin bayani game da asalin sharbi bi min hati a cikin littafinsa da ake cikin kiransa minha al-minha fi subha ko alminha fistika da subha ko alminha fisti imali subha imam sai da littafi alminha fisibha yayi littafi ne akan sarbi eh wa fi musnad al-firdaus a cikin musnad al-firdaus ja asal subhatin asalin sarbi yazo wa adana ba sayyidi imam sayyidi ya tsawaita bayani fi zaka a cikin magana akan asalin sarbi bi minha ta cikin littafin da ake kiransa alminha wa kam min sahabiyyun yusabbihu bin nawa كمثل أبا هريرة وصفية وكم من صحابي سوديو أنسى مصحابي يسبه da yake yin tasbihi bin nawa da ƙwallon dabino annawa shi ne ƙwallo za a samu ƙwallaye na dabino ko na wata bishiyar sai a tara idan aka tara ƙwaya dubu to an san wannan ƙwaya dubu ne ana tasbihi ana ɗaukan ɗaya in aka gama shi sun san an gama dubu to da yawa an samu sahabban da suke haka an samu sahabban ma da suke da kwallaye cikin buhu in aka zo aka juya buhun kwallo to sun san kwaya nawa ne a ciki ana tasbihi ana daukan ɗaya ana mai da shi can ana tasbihi in aka gama an san an yi dubu kaza saboda haka sahabbai a lokacin su ana yi lokacin fasaha ba ta zo a huda a sa zare ba to suna tasbihi da kwallon nan to wannan kwallon shine a madadin carbi yanzu mu kuma da aka samu ci gaba sai aka huda duk da tun zamanin sahabban ma an samu ci gaban da aka huda aka sasa cikin aka cikin zare za mu karanta a gaba makamin sahabiyin da yawa daga cikin sahabbai yusabbihu yana tasbihi bin nawa da kwallon dabino ko kwallo dai kamisa da abu hurairah kamar abu hurairah wa safiya ce da safiya ita ma safiya matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana tasbihi da kwallo wata ma'aiki ya fita masallaci ya batta tana ta tasbihi da kwallaye tana dauka tana dawo da suna da ya dawo sai ce bana gaya miki abin da ni kuma yanzu na faɗi abu ɗaya wanda ya fi tasbihin da kika yi gaba ɗaya tun daga fita ta har dawowa ta ta ce wanne ne yace subhanallahi wa bihamdihi adda kalkihi wa rida nafsi wa zinata arshi wa mida da kalimati kaga ma anan annabi ba hana ta lissafin yi ba a cewa shi ya faɗi abu ɗaya da ya fi tasbihin da ta yi gaba ɗaya to kaga anan abin da zaka fahimta da nan kenan shikenan sai aba sai safiya ta dawo tasbihin subhanallahi bihamdihi adda kalki wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati sai ta dauki guda daya sai ta sake sai ta dauki daya shine abin da za a fahimta da hadisi kaga a wannan hadisin maiki bai hana ta kege ba ya ce da ya faɗa abu ɗaya wanda ya fi nata gaba daya kaga da aka bata ba wai tattara fa kwallayen ta ta zubar da su ba a sai ta ci gaba da yi da su shine abin da zaka fahimta da wannan nasin saboda haka kaga wanda yake cewa ba zai rike carbi ba to kaga dai Abu Hurairah ya rike carbi Safiya matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta rike carbi kuma Annabi ya ganta tana ja kuma bai hana ta ba wa qad sumiyat hablal wusul fa kam laha min al fadl kastishfa bi asdaqi niyyati wa qad sumiyat haqiqa an ambaci carbi hablul wusuli da igiya wacce take mai saduwa igiyar da take sada mutum zuwa ga Allah ko wanda ba yake kin sharbin in ka ba shi sharbin in dai da ya hannunsa karshe za ka ga wani zikirin zai fara yana ja da shi shine wa qad sumiya hakika an ambaci tarbi hablul wusul igiya ne sada mutum ga Allah fa kamlaha sau da yawa ya tabbata ga tarbi min al fadli falala kastishfa kaman neman waraka da ake yi da tarbi bi asdaqi niyyati da mafi gaskiyar niyya duk wanda ya zo mai gaskiyar niyya yana da niyya mai kyau to sau da yawa an samu wanda aka ji da tarbiya aka bashi sha sai jinyarsa ta warke jinyarsa ta warke ni kaina akan tarbi mahaifinmu Allah masa rahama ya taba gaya mu wata fallar tarbi wani mutum yana shakuwa ya ce a ɗauki tarbi a sa a ruwa in aka sa tarbin a ruwa kamar aka ɗebo ruwa a kofi sai a sa tarbin in aka sa tarbin a ciki sai a cire tarbin wannan ruwan tarbin in mai shakuwa ya ci ya sha ana dacewa take sai ya ga shakuwar ta ɗauke wannan sirrin mahaifina ne ya taɓa gaya mashi. Fasun habi kifin, au bi jebin wala takun bi ha ma'ulinan fil ulki unki kaufan li shuhurati. Fasun ha, ka taskanta sarbinka. Fasun ha, ka kiyaye shi bi kifin a cikin jaka. Ka samu jaka mai kyau, kar ka sa sarbinka. Au bi jebin, ko kuma ka rika taskance shi a aljihu da kaga masahi ka dauko aljihu ka sa shi a cikin aljihu wala takun biha mu'lina kar ka kasance mai rabe charbinka mu'lina shine kamar bayyanawa wala takun biha mu'lina kar ka kasance mai bayyana charbinka amma yana nufin rate ya shi fil unqi a wuyanka kaufan saboda jin tsoro li shuhurati ga neman shuhura mana kada ka rika rataye tarbi a wuya kana yawo da shi saboda jin tsoron tsira ta shiga shuhura ce anan shine riya yawwa saboda haka kada ka rika sa tarbi a wuya saboda tsoron shuhura ma'ana kar riya ta shiga idan sai dai inda larura misali kana jan carbin aka ce rike min can ko wani dalili ya zo emergency sai ka rataye shi a wuya ka gama ka ɗauka amma kada ya zama ɗabi'ar ka kullum carbin ka yana wuya kada ya zama ɗabi'ar ka carbin ka yana wuya sai dai inda dalili yawwa kuma shi wannan hana sa tarbi a wuya saddun zari'a ne an hana ka sawa a wuya ne saboda kar ya ta shiga cikin lamuranka bi haka naqal faruku man kana ma'ulinan wa qala taqulu fa'rifuni bi subhati biha da tarbi ne ka naqal faruku sayyidina umar shine al faruq kanaka ya shaƙe man kana ma'ulina wanda ya kasance yana rataya shi a wuya wani daga cikin bayin Allah ya sa shi auye sa sayyidina Umar da ya gani ya shake shi ya rike wannan tarbin ya shake shi wa qala sai sayyidina Umar yake cewa ta qulu yace sa tarbin nan auye fa abinda kake nuna wa mutane kake faɗa wa mutane fa arifuni kusanni bi subhati da tarbina kana sawa ne saboda ka nuna mutane kai ne ibada ne kai mai tasbihi ne saboda haka sayyidina Umar ya shake shi to kaga anan ma hujjar tarbi ta zo ba sayyidina Umar ya shake shi ne ya hana shi jan carbin ba a'a ya shake shi ne saboda ya sa carbin a wuya zai zama kamar alamun riya ne na nuna wa mutane shi ne yawan tasbihi ne to kaga anan duk wanda zai ce a daina jan carbi sai mu ce sayyidina Umar ma bai hana jan carbi ba kuma wannan hujja ce ta cewa tun a zamanin sayyidina Umar ma kenan an huda an sa shi a cikin kaga dai zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam karanta cewa tsakon kwani ne kwallaye ne ake amfani da su ‘ya'yan bishiya da su ake lissafa tasbihi to kaga zamanin sai na umar har an har an ci gaba makinan da aka huda shi aka fashi a cikin zare shine biha da tarbi ne ka nakal faruku sayyidina umar ya shaki man kana ma'ulina wanda ya kasance yana rataya shi a wuya Wakala abin fadan da sayyidina umar yake masa Wakala yake cewa kai abin da kake faɗa ta kulu kana faɗa mutane ne fa'arifu ni ku sanni bi subhati da tarbina kaga anan sayyidina umar bai hana mutane jan carbi ba kenan bai hana mutane jan carbi ba a fasalun fi masaili shaddada fiha abul faizi ahmad bin Muhammad. Fasali ne da zai magana a cikin matsalolin da Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya tsananta a kansu. Eh akwai matsalolin da ya tsananta a kansu duk da kuma an samu sassauci a cikin mazhaba. Amma shi Shehu Tijjani ya tsananta a kansu saboda wasu dalilai. Shine Ahmad bin Muhammad At-Tijani radiyallahu anhu Allah ya dada shi wa annabihi amin. Mu ma albarkacinsa Allah ka yadda da mu amin. Wa shaddada shekuna abul faidi fil ima bi bai'in aw inkahin tasirrin li shahawati wa qad shaddada shaykhuna hakika shehu mushawti dan radiyallahu ta'ala anhu ya tsananta abul faidi wanda yake baban faira fil ima a cikin bayi kuyangi wanda yake da bayi mata shehu tijani ya tsananta sosai wajen rikon su bi bai'in shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu yace to in ma ka sayar da su awin kahin ko kuma ka aurar da su tasirrin ko kuma ka rika sadaka da su kamar da su kamar matan ka rika kwanciya da su li shahawati saboda su ma mutane ne masu sha'awa kaga ashe yanzu turawa wanda za su rika matsawa suna kare hakkin mata amma su hana mata aure ta shekara ashirin ba ta aure ba ashirin da ɗaya har wata mata shekara talatin ba ta aure ba har wata mata ba shekara talatin ba ta aure ba wai a hakan suna kare mata hakkinta ashe duk ƙarya ne ƙaryar banza ne to ka ji tsananin tausayi irin na shehu tijjani bayi ma shehu tijjani ya tsananta a kansu to kaga yanzu masu cewa suna kare hakkin mata ashe duk ƙarya suke duk ƙarya suke yi bayi ma shehu tijjani ya bada zaɓi guda uku ko ka sai da su ko ka aurar da su ko kuma ka mai da su sadakarka ka saboda me saboda su ma suna da sha'awar kar a cutar da su ashe yanzu duk wannan haukar da ake wai ta ana kare hakkin mata ana tafa fatikar wai ana kare hakkin mata kuma an hana matan aure kaga kaga ashe kawai baya ba zani ne to washadda da shekuna shehin mu ya tsananta abul faidi baban faira fil ima a cikin kuyangi bi bai'in cewa a sai da su awin kahin ko a aurar da su tasirrin ko a yi sadaka da su da shahawaci saboda su ma masu sha'awa ne su ma mutane ne suna jin sha'awa warakasa ba'dun قال ذاك تورع من الشيك كبير قصة أو أزيمة a wannan baiti na sama wanda Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya tsananta a kwanaki na gani mace shugabar masu masu fafatuka mata yancin mata cewa mata sai sun yi karatu shugabar wannan abar ita ce shugaba ta duniya wacce take fafatukar cewa lalle lalle mata sai sun yi karatu kada kawai a aurar da su a zuwa ajiye su a gida kawai sai dai su dafa abinci su kula da yara su waye su waye a haukar su to ita wannan matar shugabar masu wannan propaganda ta duniya kakaf cewa mata su fito su karatu kar su yadda da zaman aure kwanaki sai ta aure ita wannan matar bayan ta kare wannan shekarun tana wannan gwagwarmaya ta wahala ta banza din tana yin aure da ta ga nutsuwar da ta samu da kwanciyar hankali sai ta fito kuma take cewa duniya wai wallahi ta yi wa aure mummuniyar fahimta ne wai ta yi wa aure mummuniyar fahimta ne kaga ashe da ta san haka auren yake kaga da ba ta fito ta tafafa cikar cewa mata kar su yadda da wannan ba saboda haka shawara wanda yake so ‘ya'yansa ko ƙannansa da makamantansu su yi karatun boko musamman mata’ to ya aurar da su in ya dage sai sun yi sai sun yi karatu to ana sharadi a aure kanwata kake so to ni fa za ta tafi makaranta ka yarda eh shikenan sai a sharadi ga iyayensa ga iyayensa sai a sa hannu shikenan ta aure ta tafi makarantar ta amma a bar mace tana wai karatu ta shekara ashirin ashirin da biyar talatin karshe ta zo ta gama auren ta gama yin karatun ma ta rasa wanda zai aure ta to wannan abun abu ne mai haɗari sosai a cikin al'umma lallai al'umma a gyara in kana so wata yarka ko yar uwarka ko wata ce karatu shikenan to ka aurar da ita ta ci gaba da karatu sai a yi sharadi in wanda zai aure ta ya yarda shikenan sai a yi in ya ce bai yarda ba shikenan tunda kai karan tsaye kai karatu shikenan sai a bashi a nemo ni za a samu wanda ya dace da wannan ra'ayin naka tunda wani za a aura masa matar ma ba tare da an yi sharaɗin ma za ta yi karatun bai ɗauke ta da kansa ma ya kai ta makaranta saboda haka in ka rantse kai sai yarka ta yi karatu ko kanwarka sai ta yi karatu ko kuma wacce aka ba kake kula da ita kai kake mata komai karansa ita yi karatu to shikenan sai ka aure da ita ta cigaba da karatu warakasa ba wadu warakasa ba abun sashin wasu daga cikin malamai sun yi sassauci kala zaka tawarru'un shehu tijjani ya faɗi haka ne saboda tsantsayin sa ya faɗi cewa ya fasa waɗannan sharuɗan ne saboda tsantsayin sa da tsantsar tausayi irin na shehu tijjani mina sheki na shehu abu kuzbi rukusatin ka karɓi rukusa ɗin ma'ana sassaucin cewa da yadda ka so ka yi aw azima ce ko kuma ka karɓi tsanantawa da yayi ma'ana tun da bayinka ne kawai zaka iya barin su fita maka aiki eh kaga dama ka sai da su koko na ko shi tijan wannan maganar ya faɗe ta ne saboda tsantsayin sa ya faɗa ne a mukamin sa amma kai da kake so ka dan sayo bayinka saboda su maka aiki su rika maka aikin gona su rika maka wanke wanke da share share to in kana so sai ka dauki maganar shehu tijani kai ɗayan uku in kuma kana so sai ka bi sassauci shehu tijani ba ya ce wai dole sai kai haka bane shine mina sheki daga shehu Ahmad Tijani kuzbir kusatin ka karba sassauci aw azibati ko kuma ka karba tsanantawa da akai yace wa nakihi banati ahli baiti nabiyina firaran min at-taqsir fi husn ishrati wa nakihi banati shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya tsananta wa nakihi banati ahli baiti cikin auren wa nukushi cikin auren banati ahli baiti nabiyina ya ‘ya'yan ahal baiti shi ne sharifai kenan shi ne su ne bana ta ahal baiti nabi na ‘ya'yan ahal baitin nabi shi ne sharifai firaran minar tafsiri ya ce kada mutane su auri sharifai ne firaran minar tafsiri saboda gujewa wajen takaitawa fi husni ishrati cikin kyakkyawan zama idan ka san ba za ka iya auren sharifiya ka kyautata mata ka girmama ta ba to abin da ya kuma ka sauke kar ma ka aure ta in dai ka san ba za ka iya ba shine firara saboda gujewa mutane mina takasir wajen takaitawa fi husna ishrati cikin kyakkyawan zama fa zaka izayatun nabiyyi muhammadin wa fatimatul fudla ala kulli niswati fa zaka rashin kyautatawa ahlul baiti fa zaka izayatun nabiyyi to wannan abin cutar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam muhammadi wa fatimatul fudla kuma cutar da ahli baiti cutar da Fadima ce wacce take mai falala ala kulli niswati wacce take ta daukaka akan dukkanin mata duk wasu matan duniya sai da Fadima alaiha salam ko radiyallahu ta'ala anha duka ana faɗa eh in ka ce alaiha salam shi ma ana faɗa kamar Bukhari Imamul Bukhari yana daga cikin malaman da suke ganin cewa su ahlul baiti zaka iya ce musu alaiha salam zaka iya cewa in ahlul baiti sayyidina Ali za ka cewa alaihi salam ko kuma Fadima ka ce alaihi salam ko Hassan ka ce alaihi salam saboda haka ahlul baiti nabi Imam al-Bukhari yana da ra'ayi ce musu alaihi salam saboda haka ba shi an ci bane dan an kira sai da Fadima an ce alaihi salam da yawa mutane ba su gane ba sun yi tsammanin wai mutum dan shi'a ne in aka kira Fadima aka ce alaihi salam a ba sai yan shi'a bane gashi malaman hadisi ma sun tafi akan haka har Imam al-Bukhari in ka ga dama ka ce alaiha salam ka ga dama ka ce radiyallahu ta'ala anha walau maryam al-fudla wa binti khuwailid fama kulikat unsa tuqat bi bib'ati walau maryam al-fudla ya gaya maka anan gurin yace wa fadimatul fudla ala kulli niswati sai da fadima alaiha salam ita ce abun fifitawa akan dukkanin wata mace yace walau maryam al-fudla ko da maryam ce mai falala ita ce maman annabi isa maryam alaiha salam wa bintu khuwailadin ko sai da Khadija ne shine bintu khuwail Khalid Khadija bintu khuwailadin ko na na Khadija bata kai sai da Fatima ba fa ma kulikat unsa ba a halarci wata mace ba tuqasu da za a kwatanta ta bi bid'ati da sai da Fatima alaiha salam shine bid'ati shine tsoka ta jikin ma'aiki wa qala bari'un minka in anta hustaha liman istasharahu bi nafsi sharifati wa qala bari'un minka Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa kala yace bari'un minka babu ruwana in anta hustaha idan ka je ka auro ahlul baiti shine in anta hustaha idan ka je ka taro ta ana nufin dai ka aure ta ni dai na hana ka auren ta ne saboda kada ka kasa cika ka rika kasa ba ta hakkinta abin ya kai ka ga halaka amma in ka ce ka aura to wakala bari umminka ni dai ba ruwa na eh shine wakala bari umminka ni dai ba ruwa na in anta hustaha idan ka je ka taro ahlul bait ka je ka aure ta limanis tasharahu ya faɗi wannan maganar ne ga wanda ya nemi shawararsa bi lukhin sharifati da auren sharifiya wasu karkalabin lima kila innahu yusaffa bi kinzirin wa azamu jifati wasu karkalabin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya tsananta akan wasu karkalabin akan siga kantu akwai wani siga da ake kira sigan kantu lokacin muna dai wasu 'yan shekaru dai muna tsangaya sugan kantin na yawanci muna shan asiraran karatu na haddar Qur'ani da shi a lokacin mu a Nijar muke sawa a sayo mana shi suga kantu suga ne wanda yake turarre guda guda haka yake to wasu kari kalabin shi wannan suga kantu din Shehu Tijjani ya tsananta a cikin sa lima kila saboda abin da ake faɗa inna cewa wai shi wannan suga kantu din yusaffa ana sarrafa shi ne bikin ziri da alade waya ko wani abu na jikin ana sarrafa shi ne da jinin alade wa a'zamu jifati da kuma a'zamu jifati kasusuwa na mushe wannan ya matsi din aka sai lokacin shauti ya cewa wannan suga mai kantun suga din ana hada shi da jinin alade da kuma a'zamu jifati kasusuwan mushe to wannan ya matsi din da ake yi a kansa sai shauti jan sai daina amfani da shi sai shauti jan kawai ya daina amfani da shi saboda ana yama ɗiɗi kamar akwai najasa a ciki. Walan ma a tale yaƙinu inda juhainatin, faƙala na bazna huli rabbil bariyati, walan ma a tale yaƙinu lokacin da yaƙini ya zo inda juhainatin a wajen malamai. Lokacin da masu bincike suka yi bincike suka gano cewa wannan abubuwan da ake faɗa cewa akwai jinin alade a ciki da kitsan mushe cewa wannan maganar ƙarya ce. Shine walan ma a tale yaƙinu lokacin da ya ƙili ya zo cewa wannan abin ba haka ba ne inda juhainatin a wajen malamai amma asalin wannan juhainatin ɗin wata ƙabila ce ta laraba wanda suke masu tarin ilimi saboda haka in aka ce juhainatin to ana nufin masana masu binciken ƙwaƙwaf faƙala amma duk da an bincika an gano ƙarya ne amma shehu tijjani sai dai na amfani da shi waƙala sai shehu tijjani radiyallahu ta'ala ya ce na basnahu na bar shi na daina amfani da shi da rabbil bariyati saboda Allah ni na daina shan sa ne saboda Allah duk da an yi bincike an gano ba haka bane to ni na bar shi dan Allah ba zan koma ba fa min sahabihi shirbun bi mar'ihi jaharatan wa tarikuhu ra'asan wa mustafi wa mustafi gabrati fa min sahabihi wasu fa min sahabihi wasu daga cikin sahabban shehu tijani sharbun sun ci gaba da shan sa ne bimar'ihi a gaban shehu tijjani jaharatan a bayyane wasu daga cikin muridai shehu tijjani sun ci gaba da shansa tun da an yi bincike an gano lafiyar salo ba shi da matsala sai suka ci gaba da sha jaharatan a bayyane bimar'ihi kuma a gaban shehu tijjani wa tarikuhu ra'asan wa tarikuhu wasu kuma daga cikin ɗaliban shehu tijjani wa tarikuhu sai suka bar shi ra'asan gaba ɗaya suka daina amfani da shi kaji mutum biyu kenan wa mustaffi gabrati akwai kuma wanda suka kakkaɗe masa kura suka kaɗe masa kura idan sun samu suga normal ba za su yi amfani da shi kantin suga ba idan kuma babu wancan sugan to sai su yi amfani da kanto kaga mutum uku kenan sun rabu wasu daga cikin almajirai shokiyan suka ci gaba da amfani da shi kai tsaye tunda an yi binciken kwakwaf an tabbatar da babu matsala wasu kuma gaba ɗaya ma sai suka bar shi kaji mutum biyu na uku kuma sai suka kaɗe masa kura shine mustafi mustafi gabrati suka kaɗe masa kura to waɗannan su wannan su suka kakkaɗe masa kura suka kaɗe masa kura in an samu wani ya yi amfani da shi in babu wani kuma in an samu wani ya yi amfani da wani in babu wani kuma ya yi amfani da wani fama la mashariban ala shirbihi wala ala tarikin kada aba ibqa'u fushati fama la mashariban shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu bai taba zargin shariban mai shan siga kantu ba ala shurbihi bisa shan da yake masa wala ala tarikin kuma shehu tijan radiyallahu ta'ala bai taba zargin wanda ya bar shi ba faqad aba hakika shehu tijan radiyallahu ta'ala anhu aba ya koma ibqa'u fusati yana mai wanzar da yalwa irin ta shari'a eh waqad aba hakika ya kuma ibqa'a waqad aba hakika shehu tijani ya bari ya dawo kenan ibqa'a saboda wanzar da fushati yalwa irin ta shari'a sai aka bar kofa a buɗe wanda ya ga dama ya sha to shine saboda wanzar da wa fi kabatul kabisati dab'i mutlaqan wa man lam yatib min hayanal su'a katmati wa fi kabatul kabisati a cikin kaba wacce take al khabisati mummuniya shine wa fi kaba kabatul kabisati a cikin tababbiya asalin sunanta ana cewa ɗaba ne ma'ana kamar wai mai daɗi ko ta yi daɗi shi kuma mai littafin nan sai sai juya sai ce wa fi kabati a cikin tababbiya alkhabisatu dab'i mai mummuniyar ɗabi'a mudulakan kai tsaye shehu tijani ya tsananta mudulakan shine da masu shan lofe taba ne da wanda suke ɗaukan wani abu su sa a bakin su kwakwalwarsu ta ba su caji shi ma taba ce da masu shaƙe a shaƙa abu kamar angulu a hanci da nau'in angulu da nau'in mankosara ne ko kwankosara da ake cewa duk taba ce da kurkura ka ɗauki abu ka kurkura bakinka ka shiga wani yanayi to duk nau'i ne na taba gaba ɗayansu ba su gane ya kiyaye su haka lofe shi ma taba ce saboda haka shi ma lofe duk taba ne shi za ka ce mutulakan mutulakan kurkura ta shiga ciki shaƙe ya shiga ciki lofe ya shiga ciki kamar lan ya tub minha duk wanda bai tuba ba minha daga wannan abubuwan yanal zai samu su a katmati mummuniyar cikawa wala taku mugutarran bi madahi sahabiha bi nazmin wa nasrin innaha kal hashiyati wala taku mugutarran kan kasance mai ruduwa bi madahi sahabiha da yaban ma'abotan su mai shaki zaka je na yaban shaki mai kurkura zaka je na yaban kurkura mai lofi zaka je na yaban lofi mai zuba wani abu a baki bayan yan mintuna ya bashi caji ya kwakwalwarsa zaka je na yabansa to kada ka ruɗu da wannan yaban da suke masa. Bi nazmin hanyar rubutu na zube waka wa nasarin da rubutu na zube inna hakala shi shafi cewa da suke ai wannan abin kamar ciyawa ne ai wannan abin magani ne yana maganin basir yana maganin kaza yana maganin karfin kaza duk wannan ka rabu da su jimiya ko ta talfarida wanda zai baka abu ka kurkura wanda ka shiga wani yanayi ya ce zai maganin kaza zai maganin kaza duk karka da karka yadda da wannan wa ma sahabuha illa ri'aun asafil wa ma sahabuha ba ma abocin waɗannan abubuwa illa ra'aun sai kaskantattun mutane asafilun wanda suke na baya baya arazilu karkin lahi mafi kaskanci daga cikin bayan Allah fi kulli baldati a cikin dukkan wani gari duk waɗannan ɗabi'un ba ka samu wani babban mutum mai mutunci yana yi ba ba ka samu wani babban mutum mai mutunci yana shan taba ba ba ka samu wani babban mutum mai mutunci yana yin shaƙe ko yana yin kurkura ga wani mutum mai mutunci yana yi kai su ma waɗannan masu yin wasu maza ga ɓuya ma suke yi mutum zai yi wani shaƙe-shaƙensa sai ya ɓuya wani in zai yi kurkura ma sai ya dawo gida da daddare ya shiga gida tukun yayi to kaga duk ba abu ne na arziki ba wallahu ta'ala a'lam